إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكا إخوة نعمة غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu saduwa da ku a yau ranar abun nan ranar talata haka ne wadda a lissafin addinin musulunci yau na wata bakwai ko shida takwas na ga abun nan ga watan rabiul tsali hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na 1447 talatin cif da tara shekara 2025 daidai mun haɗu a daidai bodar Septemba zuwa shiga oktoba a wannan majalisi na mai albarka masu shehu awak Allah ta'ala ya gafata halin shehu awak Allah ta'ala ya sa ya huta Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomansa ubangiji ta'ala ya kaurace da kurakuransa Allah ta'ala ya albarka wa abin da ya bari a baya a bisa abin da muka saba tattaunawa a ƙarshen kowane kowane lissafi na bature insha Allahu kare yau abin da za mu magana a kansa ta yi abu ne wanda ya zama na ba saba magana a kai ba to amma yana da kyau yanzu a yi magana a kai magana a kan wannan wayar ta hannu wannan wayar da take kai kawo a hannunmu wanda ka iya cewa kusan kashi casa'in da takwas ko da tara na balibai suna da waya a hannunsu to kenan ashe cewa a yi gun ba a yi magana a kan fa'ida ta waya ba ko kuma sharri na waya ba to wannan kamar yin wofantar da wani bangare na rayuwar al'umma a yanzu kusan ɗaɗɗe ne daga cikin al'umma a yanzu wanda waya ba ta ɗaukar kashi saba'in ɗin rayuwarsu biznes ɗinsa a jikin waya yake waye waye ɗinsa a jikin waya yake yawan danne-dannensa a cikin waya ya yawa yana iya ganin a sallar isha'i in an masa minti goma kamar an ja lokaci amma yana iya tsayawa gefe guda da waya a hannunsa ya minti talatin arba'in yana da nadan haka ne goma kama to wannan kun ga kenan ashe waya tana da buƙatar a yi magana a kanta ba magana ba ɗaya ba ba biyu ba maganganu da yawa sosai saboda muhimmancinta a hannun al'umma a yanzu da kuma hanyoyin amfana da ita don a samu alkhairan da ke cikinta. Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke cewa inna minan nasi mafatihun lil khair maghaliqun lil shar wa inna minan nasi mafatihun lil shar maghaliqun lil khair fatuba liman ja'ala Allahu مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح المغ... مغ... وويل لمن جعل الله مغاليق الخير على يديه wanda hadisi al-Imam Ibn Majah rahmatullahi alaihi ya fidda shi a Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya ce hadisi ne nagartacce hadisi ne ingantacce ma'ana hadisin ya tsallake dukkan screening ya isa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna minan nasi akwai daga cikin mutane mafatihul lil khairi wanda su mabuɗe na alkhairi in dai sun ɗauki wayan su misali da safe to abin da duk ɗan uwa zai fara gani daga garin alkhairi ne alkhairi ne wanda za ka samu ya tashi cikin dare bayan ya yi sallolin da zai riƙe yamun laili ya yi addu'o'i ɗan minti goma ko minti goma sha biyar gabanin kiran sallar asubahi abin da ya rubuta alkhairi ne duk wanda ya buɗe facebook a matsayin friend ɗinsa abinda zai fara gani a gurinsa shine alkhairi lalle daga cikin mutane akwai waɗannan mutanen in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa magali kullu sharri mutane ne waɗanda suke kulle suke kulle sharri ma'ana ba sa bari ta hannunsu wani sharri ya isa hannun mutane ba sa yarda da wannan gamsuwa da yadda da suka yi cewa in sun ga sharɗi a waɗannan kafafen watsa labarai da kafafen social media ko da ka yi to zai iya sauka zuwa ga wani abokinka to ba sa yadda kuma ko da sun yi aini sun yadda sun yi kamfanin ɗinka a matsayin friend ɗinsu sai su ga abin da ke turawa sharri ne za su yi bulokin ɗinka saboda kar su zama mafatihul shari mabuɗin shari mabuɗin shari kar ka ji kunya kar ka ji ɗanɗan na bulokin duk wanda ka san shari zai turo maka duk wanda baya kunyan ya yaɗa shari wa al'umma kar ka ji kunyan yanke fulashi da shi don abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a hadisin ingantacce kullu ummati mu'afan yawmal qiyamati illa al-mujahidina yace dukkan al'umma ta za a yafe musu dan tashin alkiyama sai dai waɗanda suke bayyana banna wani wata bayyana banna ta wuce mutum wasu mutane friends ɗinka da suke facebook ɗinka ko wanda suke kuke haɗuwa su a twitter ko a youtube ko a ina ne ba su hango wani sharri ba kai ka hango sharrin a wani mu ka ciro sharrin ka ɗauko sharrin ka zo ka jefa mutane dubu biyar su gani wani bayyana sharri ya wuce wannan ya wuce wannan wanda wajen commenting ko da negative comment suka yi to wannan ya gwada duk wani abokinsu da ke cikin layin nan da su zai ga menene ma suka commenting akai kwaddara sun ce baka kyauta ba wani to sai ai in notifying dukkan friends su cewa kayi commenting akan wani abu alkhairan da ake bukata mu yi da wayoyi suna da yawan gaske suna da yawan gaske wallahi ba mu yi ɗaya bisa goman alkhairan da ake bukatar mu yi da wayoyin mu ba mu ajiye maganar sharri gefe guda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani mai girma yace abin nan yawma yazurun nasu أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله يساك مدى الخير وبنجي تبارك وتعالى يومئذ أولنا رانا yasdurun nasu jama'a za su fito a statan gungu-gungu daga wurare daban-daban wasu fito daga wancan gurin misali wasu daga wannan lungu gurin misali wasu daga guri ga su nan wasu kuma sun fito daga lunguna na kabarurukan su daban-daban daban-daban daban-daban me yasa za su taho ya Allah me ya rawa amara hun domin a guda musu ayyukan su ji Allah faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata da kwayan zarra khairan na alkhairi yarahu zai gani inji Allah zai gani zai gani zai gani zai gani alƙalami ne ka ɗauka guda ɗaya wayar ka ɗauka ka danna ai kawai ka tura ya tafi za ka ga wannan ayin a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ka rubuta ana ka tura za ka gani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala mu yi kokari wayoyin mu su zama rubutun mu a cikin wayoyin mu alkhairai za mu gani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala dan abin da manzon Allah ya bada bayani sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa waɗannan yatsu da suke ganin su mustanbatun yawmal qiyamati za su yi magana an tashin alkiyama waɗannan yatsu za su yi magana an tashin alkiyama wani daga cikin dalilin da zai sa Allah ya mai da kowace gaba inda take kan yatsun su koma daidai inda suke saboda su ma su yi magana don tashin alkiyama dan Allah ya ce a yasabul insanu Allah na jama'a idawa أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه Allah ya kara maka albarka ya saka maka alkhairi Allah ya ce a yahsabul insanu shin mutum na zaton Allah na jama'a izama wanda za mu tara kasusuwansa bane ba za mu haɗa kasusuwansa ba mutum na zaton wannan tsammani ya kawai sai mu yi biyan koma kawai kowa ya abin da ya ga dama Allah ya ce bala ba haka bane qadirina muna da iko in ji Allah ala an nusawiya banana a bisa mu daidaita kan yatsu kan yatsu kan yatsu kan yatsu kan yatsu kan yatsu ka yi kokari wannan ainihin software ɗin da Allah ya baka ka danna guri kaza ka danna guri kaza ka danna guri kaza ka danna guri kaza ya zama ɗaya daga cikin alƙalumman da Allah ya yi rantsuwa da su saboda ya da alkhairi Allah ta'ala ce nu
يسطرون والقلم وما يسطرون Allah ya saka mara alkhairi Allah ya ce nun wal qalami Allah ya rantse da alqalam da alqalami wa ma yasuruna da abin da alqalaman suke rubutawa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da dashboard ɗinka na computer ka ya da ya rantse da waɗannan kayan kayan bakake da ka ke kan wayanka ya rantse da waɗannan dashboard ɗin ko wannan software ɗin da kan na kan wayanka da za ka rubuta ka tura matukan alkhairi za ka tura to Allah ya rantse da wannan rubutun naka ya rantse da wannan rubutun naka saboda haka yanzu da ka buɗe za ka rubuta abin da za ka rubuta za ka rubuta abin da aka yi rantsuwa ne na alkhairi ko ko za ka tura sharri ne ka faɗa cikin wawailun wajen wanda manzo Allah ce wailu azaba ta tabbata liman ja'ala Allahu mafatihu sharri ala yadihi da mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mabudan sharri na hannunsa za ka zan cikin waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa alkhairin Allah ya kaima mutumin da ya zan alkhairi mabudan alkhairi na hannunsa ko ko za ka zan cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafatihu sharri na hannunsu rana ne da dukkan gabai za su yi shaida kan kowa da kowa ko su shaida na alkhairi ko su shaida ta alkhairi ko kuma kishiyan wannan amma sai da ka za su shaida Allah ta'ala ya ce yawma ta yawma tashhadu alaihim alsinatu يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Allah ya saka mara alkhairi ya kara maka albarka Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum rana ne da harsunan mutane za su yi shaida a kansu duk abin da ka ɗauka kai voice mail ka tura alkhairi ka faɗa ka tura harshe zai ba da bayani a ranar cewa ya Allah a lokaci kada ya buɗe WhatsApp ɗinsa ya yi wasu kalmomi ya tura in alkhairi ne alai alhamdulillah ka samu nasara gurin Allah tabaraka wa ta'ala in kuma ba alkhairi bane to mutum zai je girbi abin da ya tura wa aidihim hannuwan mutane ma za su ba da shaida a kansu duk abin da ka rubuta da ka ɗauki wayar ka tun daga ɗaukan wayar to za ka ba da shaidar yau lokaci kaza ka ɗauke ta ba ka ajiye ta ba sai lokaci kaza a wannan da ka yi ko kuma mintunan da ka yi ko sakan ɗin da ka yi duk za ta ba da shaida a lokaci kaza ka yi minti kaza a lokaci kaza ka yi minti kaza kana rubutu a kanta wannan abun da ka yi a wannan lokacin ka yadda in an je an baje kolin bayanai a gurin Allah ba komai yawar shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ranar da kafafun da mutane za su ba da shaida a kansu bima kanu yafsibu da game da abin da suka suna aikatawa in ji Allah tabaraka wa ta'ala yawma idin a wannan rana yuwaffihim Allahu dinahum Allah zai cika musu sakamakon su alhaq na gaskiya in ji Allah wa ya'lamu kuma za su kwanda sanin annallaha tabbas Allah huwa al-haqqul mubin shine gaskiya a fili inji Allah tabaraka wa ta'ala shine gaskiya a fili inji Allah tabaraka wa ta'ala mu gane yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye mala'ikun nan a dama da hagu suna rubutawa to kai kokari ka tara mala'ikan dama aiki kawai mala'ikan hagu kar ka bashi aiki daga cikin hanyar da za ka kaucewa ba wa mala'ikan hagu aiki shi ne ka kiyaye wannan wayarta in ya zan ɗazin nan ina abin nan na buɗe wani ɓangare a facebook sai suna cewa abubuwan da tura shekara hudu zuwa shekara biyar da suka wuce in ina son su sake dawo min da su za su iya dawo min da su to in ya zan wani bature kawai an ya kafiri ya iya ajiye abubuwa da ka tara ka tuttura ka rubuta alkhairi ko sharri na shekara hudu ko shekara biyar ya kake tsammanin mahalicinka da yake baka bayanin tun da ka balaga ya ajiye maka rikoda akan wuyarka Allah ce wa kulla insanin alzamnahu ta'ila kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ونخرج, ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya saka maka alkhairi ya kara maka albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa kullu insani kowane mutum in ji Allah alzamnahu ta'irahu mun sanya masa wani rikoda wani abin da ke daukan sautinsa ke daukan hotonsa ke videotaping din everything dinsa sannan kuma yana rubutu duniya har yanzu ba ta yi wani cigaban ba da za a hada rekoda guda na daukan hoto na daukan sauti kuma na rubutu haka ne ko ba ba amma Allah na bamu bayanin tun da ya fara halittar dan adam ya sa masa wannan dan a cikin wuyarsa sautiyan mar'iyyar sannan ne katabiya na ɗaukar sauti na ɗaukar hoto hoto bayan hoto bidiyo sannan bayan wannan kuma yana rubutu Allah ce bayan an gama duk wannan wani kurji da hu yawmal qiyamati za ku fita masa da wannan dan tashin alkiyama kitaban a matsayin littafi yalqahu zai haɗa shi manshuran abu da inji Allah in ya haɗa shi sai a ce masa ne iqra kitabaka a karanta littafinka karanci littafinka a karanta lokacin da ya mutum zai ga daga cikin ayyukan da ya yi a bayan ƙasa akwai alkhairai da ya rika yi a gawayensa masu yawan gaske zai ji daɗi ya yi munna ya ma ga ina ma a sake dawowa a sake haɗa shi da wayar ya ci gaba da tura waɗannan alkhairan zuwa ga al'umma na san akwai wacce kullum da safe za ta tura shafi guda na alkur'ani shafi guda za ta tura na alkur'ani duk wanda ya karanta kai ko da kana da kiwiya da ka karanta aya ɗaya sai kiwiya ya hana ka ta hana ka ƙarasawa ta bi kwane ka tunda ta hanyar ka ta samu ladan harkon nan ta sa ka ma ka samu lada saboda ka Allah zai ce karanta ka fadi da duka yau ma alaika hasiba kai wa kanka hisabi a yau wani yake da duk wanda ya shiryu fa inna ma yafli li nafsi yayi wa kansa wa man dalla duk wanda ya fata fa inna ma yadullu alaiha yayi wa kansa wa ma kunna mu'azzibina ubangiji ta'ala ce ba za mu yi azaba ba hatta na ba a rasula har sai mun turo da manzo in ji Allah ba za mu yi azaba ba har sai mun aiko da manzo in ji Allah tabaraka wa ta'ala za a je gaban Allah hannayen nan su ba da shaida akan al'umma yanzu ba ga shaida ina ɗaukan wa'annan ba duk sa hannu ne ya juya kamara ya sake dawowa hannun zai ba da shaida game da wannan aikin ɗan tashin alkiyama a ce an shafe awa ɗaya ne mutum babu abin da yake tura wa al'umma sai alkhairi yi tunanin irin sakamakon da muke fatan in Allah ya za a samu a gaban Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka ne ka mu faɗa sosai mu dawo cikin taitayin mu mu gane ita waya ni'ima ce da ta kamata mu yi mu'amala da ita wajen samun aljannan kar mu yi sake ta zama da kishiyar wannan duk mitin da za ka samu wani lokaci an yi ana samun wani sa'i mitin ne na sirri wasu za su yi za su yi mishi ne turu zumi wani mitin ne da suke a whatsapp amma turu zumi su kadai suke yin mitin din ana yin ana iya yin wannan na alkhairi amma sau da yawa sharurrukan da ke cikin wannan na da yawa muje sani Allah ta'ala a cikin suratul mujadala Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah ya saka ma sai da kara maka albarka Allah ce alamta da shin baka da sani baka sani ba baka da labarin annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard lalle Allah ta'ala yana sanar da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ya san komai ma yakunu ma yakunu bin najwa wani taro baya kasancewa talata na mutane guda uku illa huwa rabi'uhum a ce shine na hudun su wala khamsatin mutane hudu ba sa iya zama su taro illa huwa rabi khamisahum sadisuhum a ce Allah shine na shiddan su da ilimin sa wala adna min zalika ko jama'an da suka kasa haka wala akthara ko jama'an da suka haura wa haka illa huwa ma'ahum sai in ya zan Allah yana tare da su da ilimin sa aina ma kanu a duk inda suka kasance saboda me inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai babu abin da Allah bai sani ba babu abin da Allah bai sani ba yana daga cikin abin da manzon Allah yake faɗi sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai jama'an da za su bayyana gaban Allah don tashin alkiyama da manya manyan ayyuka na lada yadda ka san rindima rindiman duwatsu yadda ka san jibga jibgar duwatsu za su bayyana a gaban Allah da waɗannan amma da an kawo an sa a kan mizani kawai lokaci guda sai Allah ta'ala ya ce a farar da wannan kayan aikin nasu a lalata su a zubar da su me ya haifar da haka me ya faru a cikin jama'a mutanen kirki ne amma idan suka koma gefe guda suka ɗan keɓance gefe guda suka yaƙi Allah da saɓawa Allah a ɓoye lokacin da ya koma gefe guda ta koma gefe guda ya ɗauki waya babu lungun da yake shiga sai gurin saɓawa Allah ta baraka wa ta'ala babu abin da yake subscribing a rika turo masa in time kamar abin da yake sabon Allah ne kamar sabawa Allah kamar sabawa Allah ya sa datas ba ɗaya ba biyu ba amma abin da ya kashe datarsa gaba ɗaya sabawa Allah wanda subscribing data na wata guda 10,000 15,000 wani na wata shida wani na kusan shekara guda ma kusan dubu ɗari ko dubu nawa amma kashi saba'in na abin da ya tafi a wannan harkar da data tasa akan saba wa Allah ne akan bijire wa Allah ne abin da ya daure mu na alkhairi zawabin most harmful yan kaɗan ne wanda ba za su iya tsayawa su yi gaba da gaba da abin da ya sauka wajen saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ina jin a cikin suratul luqman na'am shafi shafin farko min an-nas man yashri lahu al-hadith wa minan nas man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huzwa أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Allah ya gara maka albarka ya saka maka da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashri da hawal hadith wanda ke sayan yasassu maganganu me yasasshiyar magana magana da ba ta wata fa'ida a duniya ko a lahira zai saukar da waɗannan ya ja lodin ɗinsu dewa episode tari tari tari dewan gaske ya zo mai alhamis nan wani ya haddace me za a saukar gobe juma'a yau wa talata ku me za a saukar gobe laraba me za a saukar hamis me za a saukar a satin gaba ɗaya ya san me za a saukar kuma ya san time ɗin da suke saukarsuwa har yakan ba da kumfulan cewa sun makara ba su saukar ba kana samun wata mata duk za ta tara wannan ta saukar ta saukar ta saukar saboda in ta shiga kicin gurin aiki su suke ɗauke mata kewa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan za ta danna su a mix play mix player daga wannan sai wannan har ta gama girkinta har ta gama komai da komai nata abinda ke fitowa daga bakinta waƙa ke fitowa daga bakinta daga bakinta amma mutum bai taɓa tunanin cewa gobe laraba malam ahmad tijjani gurin don allah ya ƙara masa iman sai ƙarshe mai kyau yana da episode na tafsirin alƙur'ani a cikin sotul a'rafi episode nawa za a saukar gobe bai san wannan ba waɗannan ɗan uwa masu albarka da suke dawo suna da sauransu suna da followers amma in ka je ka ga followers ɗin da ke cikin shafuka na fitsara ko mutanen mu ba wasu ba wasu ne wani ba abin mamaki bane sai ka sha mamaki ya ninninka duk wani malami da ke yana da followers followers ɗinsa ba su kai wani obatan da wata fitsararriya da ke Kano ba ba su kai ba zai yi tafsiri ko da farfesa malam sani umar rijiyar lemu ne allah kana masa ima sai karshe ne zai yi tafsiri amma waɗanda za su sau tsaya saurara saukar su yi downloading idan wata fitsararriya guda ɗaya ta yi ashar ba saka ɗaya ba to downloading ɗin da za a yi na ashar ɗinta ya taka tafsirin da shehin malami zai yi wajen al'ummar ومن الناس من يسعي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم dan daga inda ka je ka saukar da wannan ka kashe dukiya ne a wani gu daban wanda ya kamata a wani gu ya kamata ka kashe wannan dukiya bigayar ilimi mutum ya bace daga hanyar Allah ba tare da ilimi ba wa ya tafi da hahu zuwa mutum ya riki hanyar Allah a matsayin izgili Allah ta fa bashiru bi azabil alim kamar sa albishir da azaba mai ciwo ka masa albishir da azabin mai ciwo wa za tutla alaihi ayatuna idan ana karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ya tura bayana mai girman kai ka anna fi udunayhi wa qara yanda kasan an sa dalma a kunnuwansa wa bashiru da azabin alim innal ladina amanu Allah ya ce lalle wanda suka yi imani wa amilu salih kenan wa'anda ba su bi wancan tsarin ba su da suka samu wayansu ayyukan alkhairi suka yi da da wayan nasu suka yi imani suka tura alkhairai wani ina ganin sa kullum sai ga ya tura aya daya yau sai na ga ya tura aya da ke karshen suratul wannan sura suratul shu'ara'i an gane ku wata ya alamun lazina zalamu ayyamun kalabi ayyamun kalabi yankalibu da tambaye shi ya ce shi abin da ke ba wai ya hangi wasu mutane ba ne ya tura ayan a kansu dan Allah ta yawo sai alamun ladina zalamu an yamun qalbi ya qalibun lalle azzalimai za su tafi dan alkiyama a wata majuya za su juya ya ce kawai duwa yake kawai wace aya ce ta ƙarshe da limamin ke karanta a masallaci da liman ya yi ruku'i to ya ba shi aya ɗaya da zai tura shi ne zai abin da zai fara rubutawa kenan da yatsansa a kan wayansa ya ce alkhairin Allah ya gaishe ka ka tura wa mutane alkhairi gari ya waye dubo wani karatu na malam shidan wanda aka yanko ka ce musu jama'a ka dan tura musu dubo malam kusari Allah ya gafarta masa ka dan tura musu ka zo kwanciya bacci ya zama ban kwananka da jama'ar za ka tura musu ka tura musu wata nasiha ko wani hadisi ko wata addu'a ka tura musu ko wata aya ta alqur'ani rubuta ta ka kalli alqur'ani da kyau saboda ka kai kuskure ka rubuta ta ko ka dauko qira'an wani malami na minti na minti daya ko minti ɗaya na abu ka tura musu wannan in ka bar duniya ma cikin daren in Allah ya yarda shaidar da wayar ka za ta maka shaida ce ta alkhairi insha Allah karim kar kai daga koma wa Allah ta'ala abin da ka rubuta a wayar ka ta ƙarshe kar kai da rubuta maganar banza ne ga wata magana ta al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yake cewa ma min katibin illa sayafna babu wani rubutu kowaye yayin rubutu to shi ne rubutun zai bar duniya a ta ko ba ka ba zai bar duniya amma wa yabqa dahr ma ma katabar ya da ku amma zai zauna shekaru masu yawa zamunna masu yawa abinda hannu ya rubuta abinda hannu ya rubuta saboda ta ce fala taktub بكتك غير غير شيء يسرك في في القيامة في القيامة إن- إن قرأته in tarahu ya ce karka yadda ka rubuta da tafinka karka yadda ka rubuta da hannunka duk abin da ka san in an gwada ma shi a gaban Allah dan tashin alkiyama ba zai faranta maka rai ba ba zai faranta maka rai ba nan duniya abin da ka san masu mutunci in sun gani kuma ya zama rubutun ka ne ba ka san su gani to dan me za ka ɗauki wannan dakon wannan sharrin ka tafi da shi kiyama saboda ne ka tura alkhairai masu yawa ka rabu da tura sharri za ka girbi alkhairan a gaban Allah ta'ala za ka yi munna da ganin abin da ka tura wallahi a ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wuri alkitabu wa sallamu alaihi ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wa ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك Allah أحدا ya kara maka albarka ya saka maka alkhairi Allah ya ce wa wadi alkitabu za a sanya littafai na mutane kowa za a sa a littafinsa da mala'iku suka rubuta wasarar mujrimina za ka ga masu laifi mushkikina suna yi a hankali suna taka tsantsan min maji game da abin da ke cikin littafin ba sa san gani da kansa fa ya dauki wayar ya rubuta abin da ya rubuta ya sake ya tura kuma yau an je gaban Allah Allah ya ce a kawo ko ba ya san ya gani ba ka san da gani dan me ka rubuta a da wa yaquluna suna cewa ya wailatana ya kai kanmu mali hadal kitab me ya samu wannan littafin la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha karami da babba sai da ya kiyaye layi ɗaya da ka rubuta ya rubutu ya kiyaye feji guda da ka cika a tasbo ka rubuta ya je ma da shi gaban Allah an tashi kiyama Allah ya ce wa jidu ma amilu hadira kowa zai samu abin da ya aikata a halarci inji Allah Allah ya ce wala yadlimu rabbuka ahada ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai zalunci kowa ba inji Allah dan uwa masu albarka wannan da ke sanya akwai maganganu da yawa to amma tun da ruwan ne yakan je ne ya dawo ko ba ka ba kuma ko a cikin angon kuke mu ne muka taho daga wata duniya ya kuri mu tsaya a nan gurin wani lokaci wata kila ma sake na ta irin wayannan kalmomi amma dai mu yi kokari mu je mu kiyaye mu'amala da wayar mu saboda ta zama na alkhairi ne haɗuwar mu da ita Allah ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ma muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi ma na jibullahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka alkhairi yan uwa Allah ya kara mana albarka gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين